الرحمن الرحيم أشيبك الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na littafin muwadda wanda muna nan cikin kitabul bayo. Kuma insha Allah za mu tashi ne kan mas'ala ta 34 ko babi na 34 karkashin wannan kitabin wato wanda shine bai'ul gharar cinikin kasada. cinikin kasada ko kuma ruɗi wani abu wanda za a yi shi wato ciniki da za a yi amma ya zama babu tabbas babu tabbas dangane da tabbatar abinda za a sayar ɗin ya samu ko kuɗin ya zama dai akwai kasada babu rashin tabbas da kokonto to kuma haka nan dukan wata mu'amala da za a yi aikin jinga misali kwadago kenan da abin da ya kama da duk wannan baya halatta a yi mu'amala ta dukiya saye da sayarwa ko kuma wato jinga aikin kwadago kenan ya zama aikin da za a yi ba a san shi ba ta kamaimai yawwa babu tabbas akan yinsa ko rashin yinsa yiwuwarsa ko rashin yiwuwarsa ko kuma yawansa ko ƙarancinsa yawwa ingancinsa ko sabanin haka hakanan abin da za a biya da shi kuɗi ne ko kaya rashin sanin takamaimai menene ko yaushe za a ba da shi to duka waɗannan abubuwan akwai buƙatar a tantance su yawwa shi yasa ibn abi zaid al-qayrawani ke cewa wa kullu bai'in wa kullu aqdi bai'in aw ijaratin aw kira'in bi khadarin aw ghararin fala yajuz yace dukkanin kullun ciniki ko abin da ya shafi a mu'amala ta kwadago ko haya ko dukan wata mu'amala kamar sadaki sadaki misali da sauransu duk abin da zai zama mu'amala tsakanin wani da wani amma sai ya zama an yi shi bi hadarin aw gharar ya zama kasada da rudi da rashin tabbas wannan ba zai halatta ba wannan kuma ka'ida ce wacce mu'amaloli da yawa da ake yin su a wannan zamanin wato za ta rusa su musamman mu'amalolin dukiya waɗanda suka fi kama da tata ga sunan kullum tsiro da su ake yi har sai mutum ya mamaki ma abinda zai sa mutane a zo ana ta jeje kuce ya halatta ne bai halatta ba bayan ga hatsar da gharar ɗin a bayyane yake malamai da suka yi rubutu a furu'a ta mazhabobi misali ko wanda suka yi rubutu a littattafan da ake kira alqawaidul fiqhiyya misali to duka sun tantance waɗannan abubuwan sun tabbatar da cewa in dai mu'amala ce ta tsakanin mutane ya zama kuma an gina akan wani abu na rashin tabbas ko yiwuwar wani gefe guda ya amfana shi kadai ɗaya gefen kuma ya cutu irin dai yadda surar ta take to wannan shari'a ba ta yarda da shi akwai abubuwa da yawa kamar yadda abubuwan da ake kira kiripto ɗinan sauransu da yawa za ka ga waɗannan abubuwa dabaru ne kawai waɗanda waɗansu za su ainihin cinye dukiyoyin waɗansu tawayo kuma a ce maka kasuwanci ne a ce maka kaza da kaza duk da wani lokaci idan ire-irenmu da aikanin ba mu san duniya ko mu san abin da irin waɗannan abubuwa suke tafiya a kai ba sai a ce maka kana yin magana kan abin da baka san kansa ba ko ba haka ba ne dan na ji haka na ji suna faɗin wani to to su da suka san kan abun ma an ka tambaye su cewa tsakani da Allah akwai tabbas a cikin wannan kai ne baka san dawa kake ciniki ba wani lokaci baka san ma takamaiman abin da za ka saya ba abubuwa dai ga sunan jahala kuma gharar ɗin da yawa ga shi nan yaushe ne misali wa misali ya ma akadin yake kulluwa abubuwa da yawa dai da za su sa akwai kasada kaga abin ya fi kama da mukamara wato caca irin wannan abubuwan duka wannan ka'ida ta cewa hana garar ɗin za ta shafe su wasu abubuwan kai tsaye waɗansu kuma ko da ba a ce kai tsaye bane to akwai wannan shubhar yawwa حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر Imamu Yahya yake cewa daga Malik daga Abu Hazim ibn Dinar daga Sayyid dan Musayyib eh Sayyid dan Musayyib daga manzo Allah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani daga cinikin kasada riwayar mu wadda riwaya ce mursala Sayyid dan Musayyib babban tabi'i ne marawaici daga manyan sahabbai Abu Huraira da makamantansu wani hadisi daga abu huraira din ne amma dai shi imam malik ya rawaito shi haka nan mursalan amma waɗansu kamar imam muslim sun rawaito shi daga abu huraira din ta wata hanya to kaga babu wata matsala hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin kasada kasadar yanda kaya zai samu ko kuma yanda kuɗi zai fita ko kuma sanin mata kamai mai ɗin kayan ko kuɗin duka dai duk abin da zai iya sawa lalle ya zama babu tabbas ya zama akwai kasada to shi ake nufi qala malikun imamu malik ya ce wa min bai'il gharari wal mukhatarati yana daga abin da ke shiga cikin cinikin kasada ko cinikin rudi da kasada eh kasada ita ce cewa in ka ci sa'a ka mora ka amfana in kuma baka ci sa'a ba e a more ka a ci ka ko kuma a cinye dukiyarka yawa to mutum an yi amidar rajulu mutum ya yi nufi ya amida kenan ya amida mutum ya yi nufi a kaddalar dabbatuhu wanda dabbarsa ta bata mutum ne dabbarsa ta bata au a bakan gulamun ko kuma bawansa ya gudu bawansa ya bijire ya gudu ya bar shi wa samanu shay'in min zalika 50 dinaran to kudin abin da ya gudun dabba ce a ko bawan ne misali ne a ce zai kai dinari 50 saniyarsa ce ta shiga jeji ta bata aka neme ta duk inda ake tsammani ba a same ta ba ta zama nema sai sa'a. To, kuma za ta kai dinari hamsin alal misali, kuma bawan ne ya gudu, an laliba, da inda ake tsammani a same shi ba a same shi ba, shi ma ya zama nema sai rabo. Shi ma misali kimarsa ta kai dinari hamsin, fai ƙulu rajulun, sai wani mutum ya ce, zai gwada sa'a sa'ana a kusuhu min ka bi ishirin na dinarin. Ya to, tun da gashi nan ba san inda yake ba ya zama watakil a samu ko ba a samu ba ni zan saye shi a wurinka dinari ashirin zan saye shi wurinka dinari ashirin kaga an zabye wato talatin ba in waje da hulmubta zahaba min albayi salasuna dinaran idan mai saye a idan mai sayan yawwa wanda ce zai bada dinari ashirin ya same shi to kaga tunda dama ya kai dinari hamsin shi kuma ashirin ya saya to zahaba salasuna dinaran dinari talatin sun tafi a banza min alba'i daga mai sayarwa wa illam yajidhu in kuma shi bai same shi ba shi mai saye to ذهب البائع من المبتاع ب 20 دينارا shi kuma mai sayarwa madadin da zai asara shi gaba daya to sai ya rage asara kenan ne duk da shi ma wannan kudin asara ce tunda haramun ne ya tafi da dinari ashirin ɗinsa kaga wannan ya yi kama da tata wannan bai halatta ba bai halatta ba wato a takaice dai zai saye shi a raha in ya yi sa'a ya samu to kaga ya ci riba sosai in kuma bai samu ba dai to bai asara da yawa ba shi kuma wannan zai ga to zai haƙura ya karbi ashirin ɗin in wancan ya yi sa'a ya samu shi kenan ya ji haushi gwargwado amma dai ya ɗan samu tunda in ba a samu ba kuma ai ya rage asara to wannan bai halatta ba akwai garar a ciki duk abin da ya kama da irin wannan ba zai halatta ba qala malikun imam malik yace wa fi zalika aibun akhar to banda ma kasadar cewa akwai yiwuwar wani ya tafi da haƙƙin wani ko ba haka ba imma dai mai sayan in an samu kenan ko kuma imma mai sayarwar in ba a samu ba ko yawwa to to banda wannan din akwai wani aibi kuma inda tilka dalata in wujidat yawwa to wannan dabbar da ta bata ko wannan bawan wannan bacaccen kayan dan ba ma ba wai sai bawa ko abin nan dabba ba ko ma wani irin kaya ne waya ce misali ta bata ta faɗi ya a waya ai shikenan waya ta kai kamar kimar kaza to shikenan sai ya ce zai ya saye ta kaza ya bashi in ya same ta shikenan in bai same ta ba ma ya hakura da abin da aka ya bayar to wannan abin da ya batan in waje da in an same shi ma lam yudra azadat am naqas ba sani ba ba za a iya sani ba za a same shi ya ƙaru ko daga yadda da yake kamar dabba ce da yi an jima ta ƙara ƙiba ta ƙara ƙoshi ko ma ta haihu ko ka a'a ba ta ƙaru ba ragewa raguwa ta yi ta sha wahala ta zabge ta rame misali kuma wani abu ya same ta amma hadasa bi hamil uyub ko menene abin da ya faru tattare da ita na daga aibobi ko ma wani irin abin ne ana iya samu ya zamanto yana nan da kimarsa ko ma kimarsa ta karu ko kuma wato ya zama ya tawaya ko da an samu fa za a zama mukhatara to wannan dai mafi girman kasada ne saboda haka dai ba zai halatta a yi haka ba qala maliku ne malik yace wal amru indana yadda al'amari yake a gurin mu kuma mutanen madina anna min al-mukhatarati wal gharari cewa yana daga cikin cinikin kasada da kuma wato rudi ishtira'a ma fi budunil inasi min an-nisa wadawa sayan abin da ke cikin cikunan mata na matan mutane kenan kaga lokacin da ake cinikin bayi ko cinikin koyanni a ce mace tana da ciki koyanga to a yi cinikin ɗan da ke cikin nata ko kuma dabbobi dabba tana da ciki a ce an yabi irinta saboda haka bari a yi cinikin ɗan tayi in ta haihu kawai shi kenan ya zama na mai saye to wannan shi ma cinikin kasada ne kuma ruɗi ne wanda bai halatta ba لأنه لا يدرى domin ba a sani ba a يخرج am la ya kharuju shi din tukuna ma cikin zai fito waje ko ba zai fito ba ba da tabbas akan wannan yawa fa in kharaja in ko ya fito din ma lam yudra ba za a iya sani ba ay yakunu hasanan am qabihan zai zama kyakkyawa ko zai zama mummuna atamman am naqisan mai cikar halitta ne ko mai tauyar halitta ne a zakaran am'unsa namiji ne ko mace duka dai ba abin za a iya sani ka kenan an sai abin da ba a da wani tabbas ko masaniya a kansa wa zalika kulluhu ya tafadalu wannan kuma dukansa kaga yana da fifiko a tsakaninsa aka ga kimar kyakkyawa ba zai ba za zama daidai da mummuna ba ko galibi a dabbobi mata sun fi tsada akan maza yawwa sabanin mutane ko yawwa cinikin bayi maza sun fi matan tsada galibi sai dai wani lokaci akan samu saboda wani dalili kamar a ce mutane ne fajirai yan nishadi a ce kuyangar wata irin shaidaniyar zabi'a ce ta kware da kiɗa da waƙa da rawa to mawadata ko masu mulki waɗanda suke da nishaɗi sosai sukan saye ta sai kaga an saye ta ƙimar wato bayi ko kuyangi biyar shida ko abin da ya kama da haka sai a ce bari a ba mutum sazijan kuyangi wato ya so kwaye ko kuma waɗanda suke haka suke tsura ba su iya komai ba sai a ba mutum kamar guda biyar sai ya ba da irin wannan gogaggiyar mai ƙarƙashashiyar wacce ta iya irin wani to amma in haka kawai kaga mace a kuyangin ba ta kai namiji ba galiban to duka dai a iya samun bambanci ko ba haka ba yawa wa zalika kulluhu yatafadalu wannan duka yakan sa ai bambanci a tsakaninsa in kana alaka za fa qimatu kaza idan ya zamanto a bisa sifa kaza kimarsa za ta zama kaza yawa wa in kana ala kaza fa qimatuhu kaza in kuma yana a bisa yanayi kaza to kimarsa kaza ne wa an san ba za su ba zai zama kimar bai ɗaya ce ba to saboda haka wannan ciniki ne na kasada kasada ta yi yawa fitowarsa wajen ma yawa ba abu ne da aka tabbatar zai yiwu ba yawa ballanta na kuma ya sifarsa take ya lafiyarsa kyansa da ingancinsa duka wannan abubuwa ne da ba wanda zai iya tantance su sai ran da Allah ta'ala ya sa aka haife shi sannan a gani saboda ka baya halatta a yi cinikin ɗan dabba ko ɗan kuyanga alhali ciki yana ciki sai an haife shi an ga yanda yake baya halatta a yi cinikin abin da yake ɓoyayye ba za a iya ganinsa ba wanda kuma za a iya samun saɓani idan an haife shi ko kuma an gan shi ba a son kasada wa ko kuma rudi a cikin ciniki. Ƙala malikun, Malik ya ce, Wala ya bagi bai inasi, wasu sna'u mafi butoniya, kuma baya halatta a sai da matan dabbobi, amma a toge abin da ke cikin cikunansu. Ƙari kan wancan, wato wancan daban ne da wannan, shi wancan ba asalin uwar aka saya ba abin da ke cikin kawai aka yi ciniki wa ɗan tayin da ke ciki ne aka yi ciniki nan kuma an sai da uwan ne amma dai aka toge shi mai sayarwa shi mai sayarwa ya sayar da asalin dabbar amma ya toge cewa za a bashi abin da ke cikin cikinta yawwa ya sai da dabbarsa tana da ciki ko kuma tana da nono mai yawa to sai ya ce ya sai da ita amma a kimarta ta asali zai rage wani abu saboda yana son hanjinta ko kuma nononta misali ya zama shi wancan baya da haƙƙin tatsar nono nono nasa ne in ta haihu ɗan nasa ne amma dai nono kam shi zai zo dinga tatsa misali ba zai yi ai haka ba shi kuma wancan dabbar tana nan a mallakar mai ita amma wai dan ne aka yi ciniki an haife shi ya zama mallakar mai saye to duka wannan ba su halatta ba ba maimaci ba ne kenan wala yan bagi bai wal inasi baya halatta a sai da mataye daga dabbobi yawa wastisna'u ma fi buduniha amma wai a toge abin da ke cikin cikunan su a ce ban da shi wazalika an ya kolar rajuli lirrajuli misalinsa shi ne mutum ya faɗa wa wani mutum samanu shatin gazirati salasatu da nanira to ni dai kuɗin akuyata wacce take da abin nan nono da yawa kuɗin akuyata mai nono a dinarai uku ne gazera din wato gazertu laban kasartu laban wace ake samun madara da yawa a jikinta yace kudinta dinari uku ne amma fahiya laka bi dinarai zan sallama maka ita dinari wali ma fi batniya amma ina da abin da take da shi na nonon wannan nonon ya zama nawa ko kuma hanji tana ce abin da ke cikin cikinta mana ya toge wani abu daga jikinta wanda ba abu ne da aka san aka tantance ko aka san takamaimai ba fa haza makaruh wannan ba a san sa ba ana nufin makaruh wanda an yi min kabilin jaiz ba ba irin makaruh da abin nan masu usul suke faɗa ba a ko fuqaha ba a so ma'ana yana da muni li'annahu ghararun wa muhadaratu domin kasada ne kuma wato rudi ne kuma kasada ce rudi ne kasada ne ba yadda za a iya gwargwaje in ma hanjin ake nufi yawa ko ɗan ake nufi ko nono ake nufi duka kowanne su yana tafi da kasada yawa saboda haka ba zai yi ai wannan in za a sai da dabba to sai da sai da ita dungurungum ɗinta yawa duk da kamar akwai inda ake cewa kamar yadda mai irshadu salif ya ce idan kamar yanka dabba za a yi mutum ana iya togewa a ce an sai da ita amma wato banda kayan cikinta in an yanka amma wannan misali tana raye ne za a yi ciniki sai a ce amma nononta ko ɗan da za ta haifa banda shi misali to kaga wannan akwai kasada a cikinsa ba zai halatta ba ƙala malikun imam malik ya ce wala yahillu bai'u zaituni bi zait baya halatta a sayar da man zaitun musaya a sayar da zaitun kai eh zaitun shi ƴaƴan ƴaƴan da ake nan naga a cire man to ayi musayarsa bi zaiti da mai da aka riga aka nan naga aka matsi wato misali ba za a musanya zaitunin da ba a gyara shi an matse mansa ba da matsatsan man kamar a ce a bada kwano guda nasa a karbi kwalba guda anin naman man zaitun din yawa kamar a ce a bada kwanon gyada kwanon gyada a karbi mai mai kwalba guda ko abin da ya kama da haka abin da ake nannagar man da shi ko a jikinsa to tsabarsa da ba nan nage ba ko ba nan naga ba wato ai musayarsa yawa da man da aka nannaga to wannan bai halatta ba saboda muzabana za ta shiga ciki walal juljulani biduhunil juljulan haka na riɗin da ba a ɓare shi ba da man da man riɗi riɗi wato wanda ba a ɓare shi ba shine ake kira jinjula da mari ɗin wala zubdi bi saman hakanan kumfan nonon man shanu da asalin man shanu wato idan nonon ya zama kindirmo sannan aka kaɗa shi to yakan koma ya zama kumfan nono kafin ya zama nono to shi ke kira zub to amma idan ya riga ya yi laushi kuma ya haɗe ya haɗe sosai ya zama mashi shine sam to ba za a yi musayar wato kumfan nono ɗin ba da asalin shi no kumfan nono wato kafin ya zama mai da asalin mai ɗin ba saboda shi ma za a iya samun fifiko da za a yi ta kaɗa shi ne har ya bar marhalarsa ta zub ɗin wato kumfan ya koma mai mai laushi ko mai wato haɗaɗɗe sosai da yanar mazaba da ta tarhuluhu domin a dukan wannan furfure yana shiga ciki sai zama an musanya abu da yake jinsi ɗaya ne kuma wani ya fi wani misali in an ba da kwanon gyaɗa ko kwanon zaitun ɗin tsabarsa sai aka karbi kwalba kwalba na man su kai tai idan an matse man kowannen su ya fi kwalbar ko kuma ya gaza to kuma shari'a bata yadda a yi musayar abin duk da yake jinsi ɗaya ba a samu fifiko mun karanta wannan a baya to shine mazabanar to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wali anna allazi yashtari al-habba wama ashbahahu bi shay'in musamman kuma saboda wanda zai musanyi tsaba anan ba wai saya da kuɗi ba in an yi musaya ka ba mutum abinka ya baka wani abu madadinsa to shi ma sunansa ciniki sai dai ko musaya yawa sai dai kawai ba ciniki ne irin na kuɗi ba a zamanin da can san da babu yawan kuɗi akwai karancin kuɗi to ana irin wannan cinikin na a dinga wato musanya kaya ana musanya ko da yaushe ana yawan yin wannan to shari'a ta yadda sai ba a musanyar abu da jinsinsa in ba a tabbatar da daidaito ba in tsaba ce da tsaba ko mai da mai in ya zama daidai wa daida babu laifi in jinsin guda ne kuma jinsi daban-daban ne to dama ya halatta a yi tafaduli ko in ya zama yadan biyadin mun karanta wannan sau da yawa a baya wali anna allazi yashtari al-habba ma ashbahu min shay'in musamman kuma saboda wanda zai musanyi tsaba da abin da ya kama da tsaba din da wani abu abin ambatawa mimma ya karuju minhu daga abin da ke fita daga irin wannan tsabar ba misalin da muka yi da ita gyadar ko abinan zaitun ɗin ko wani abu kamar ri'in misali la ya dari bai sani ba ai aya karbi minhu aqalla min zalika wa aksaru yawa shin abinda ya gaza abinda ya musanya da shi din ko ya musanyar a kansa din abinda ya gaza shi zai fito ko kuma abinda ya fi shi yawa dan ya danganta za a ce wannan gyaɗar tana da mai ko tana da mai wannan kuma ba ba ta da shi haka zaitun din haka riɗi haka duk sauran abubuwa irin wa'annan kamar guna duka dai fa zagararun wa mukhadaratun wannan akwai rudi a ciki kuma akwai kasada saboda haka ba za a yi musayar ba eh wannan dai kuma saboda gudun muzabanar wato shine kada a musanya abu da jinsin sa kuma a samu tafaduli wannan abu ne wanda yake bai halatta ba amma da jinsi ne wanda yake daban-daban abu ne wanda yake daban-daban kamar gyada da zaitun ba abu ne ba abu ne ba abu ne guda ɗaya ba to wannan idan aka yi hannu da hannu za a yi musayar ko tsabace da tsaba ko mai da tsabar tunda dai an yarda ko da tafaduli ya auku a jinsi guda jinsi daban-daban babu laifin ya zama hannu da hannu amma wancan ai jinsi ɗaya ne saboda haka shi kam dole ya zama yadda ne kuma mislan bi mislin sawa'an bi sawa kamar da hadisai da yawa suka tabbata qala malikun imam malik ya faɗa yace wa min zalika aidan ishtira'u habbil bani bis salika yana daga cikin wannan wato musanya tsabar wani abu da suke kira alban daga abin da na gani a sharhuna ko littafan luga kaman kamus kamar ban fahimci muna da shi anan eh tsaba ce ta wani ce wanda shi ma akan ciri mai a matse mansa shi kuma mansa shine saliha akan yi mai akan matsi man to shi ma din dai a musanya da shi mayin nasa da tsabar tasa to har yanzu shi ma fa zalika gararu wannan kasada ne لأن الذي يخرج من هب البان هو السليكة domin abinda ake fitarwa daga wannan tsiro ko wannan itaciya to man shine salika to kaga yayi daidai kenan a ce zai wato man zai da zaitun ko kuma man gyada ko dake shi zai in aka ce zai ana nufin dai kowane irin mai na girki ko ma menene daga menene aka matsi matso shi to in dai man girki ne to sunansa zai samun kuma shi ne man shanu kawai amma shi man wannan itaciyar shi salika suke kiransa wala ba asa bi habbil bani bil bani amma babu laifi wato da tsabar wannan itaciya da ake kira alban da wani irinsa amma a musanya ɗin shi almutayyab wanda bayan an gyara shi kamar a ce a soya ko a dafa ko kuma a mai da shi wani abu misali kaga kamar da ake yi akwai wani abu suke yi mai kama da alewa haka da riɗi ko ban sani ba dafa suke ko ko abin nan gasa shi suke yi suna sai da shi haka yanki dafawa ne ko yawa a sa masa sigari ko mene ne sunan sunansa kanto yawa kanto eh yawa eh sayawa yawa to to kamar misalin haka yawa kaga ya bar layin tsaba wannan ba da za in kana so ma kamar yadda shi kama tsaye mai bai ba zai yi ba ya bar yadda asalinsa yake yawa to za a iya musayar wato tsabar da kuma wannan gyararren wanda aka canza masa fasali tunda yanzu ai ba tsabar da tsabar bane ko kuma ba asalin man wanda za a iya matsewa jikin riɗin bane irin hanyar da suke bi su yanzu an an canza masa yanayi ba zai yi a ce an yi musayar mai da mai ba ko kuma abin da ke da mai da kuma abin da zai iya ba da man ba zai ya koma wani abu da annal banal madayyaba domin shi wannan tsabar da aka gyara kaddun yi ba wa nishin an gyara shi kuma an gauraya shi gaurayawar adama a gauraya shi ne nashu manshush wato makhalud kenan amma dai misalin da na yi riɗi da kantu to kamar haka shi ma misali idan ya zama tsabar an gyara ta amma da ita wani abu daban ta yanda ba zancen a ciro mai ake a jiki ba to wannan ana iya musayar tsabar da wannan abin yawa shine yace wata hawwala an hali salika kaga ya canza daga yanayin da zai iya bada wannan man kama in dai tsabar tana nan a yanda take yanda in an so za a iya nannagar man a musanya da man to koma wani irin itace ne zaitun ne a'a albanu din ne ko kuma kamar gyada din da sauransu duka to baya halatta a musanya tsabar sa da kuma man da aka riga aka nannaga domin zai zama muzabana an yi musayar jinsi guda da abin da zai iya zama wani ya fi wani wanda kuma shari'a bata yadda da wannan musayar a jinsi ɗaya ba qala malikun ma malik ya faɗa fi rajulin ba a sil'atan na rajulin wani ne ya sayarwa wani kadara ala annahu la nuksana alal mubta' wai amma akan cewa shi mai saye ba faduwa a kansa an yi ciniki shi ma da ya saya sari yayi zai je ya sayar amma sai aka kulla ciniki akan cewa shi mai saye in ya je ya sayar ya fadi ma to ba komai ya kawo kuɗin da ya samu kawai shi mai sayarwa ya ɗauki nauyin asarar da aka yi ko faduwar da aka yi a kulla cinikin akan haka ya ce wannan bai halatta ba ƙala malik imam malik ya faɗa fi rajulin ba a silatan game da mutumin da ya sai da kadara min rajulin ga wani mutum madadin a ce le rajulin sa ake cewa min na ɗin ba ta ibtida'ul gaya ba ce ko tabi'i yawa daidai take da lam ɗin nan wato ya ce wato mutum ne sayarwa wani wani kaya ala annahu la nuqsan ala al-mubta akan cewa babu tawaya wato faduwa ko asara akan mai sayan inna zalika bai'un ghairu ja'iz ta wannan ciniki ne da bai inganta ba shi ma bai halatta ba wa huwa min al-mukhatarati yana daga cikin kasada domin ko ba kuma ai shi yanzu mai sayarwar da yi bai da tabbas din kudin su zai dawo har ma ya samu yan ribar da zai samu da yiwu asara zai yi ko kuma kuɗinsa ne kawai zai dawo babu riba to kaga ko ginawa akan haka ba daidai bane yawa yace wa tafsiru zalika kuma ƙarin bayani kan haka din shine annahu ka annahu sta'jarahu bi ribhin ai to yanzu da ya faɗi haka to kamar ya ɗauke shi ne kwadugo ya masa talla akan wata riba da zai bashi in kana fi tilka sil'ati idan akwai riba a wannan kadarar yawa to kaga zai samu wani abu shi mai sayarwa shi mai ɗan talla wa in ba a bi ra'asil mali aw bi nuqsani in kuma ya sayar daidai uwar kuɗi ta dawo ko kuma an samu tawaya an samu faɗuwa ma wala shay alahu to sai ya zama shi wanda ya je talla baya da komai wa zahaba ana'uhu ba'ilan ya zama wahalarsa ta tafi a banza fa za la yasluhu wannan bai halatta bai dace ba wato in an yi cinikin aka ce sari aka bashi kasuwanci ne amma wato in an ci riba to shine sai ya kawo ya biya wannan ko kuma kuɗin da ya biya shikenan sai kawo ya biya abinda mai kaya ya samu na riba shi ma wanda ya sayi kaya ya samu shikenan kaga an ci sa'a nan amma idan ya zama faduwa aka yi to sai ya dawo da mai kaya kayansa ko kuma in kuɗi daidai ma ya dawo ya dawo da mai kaya kayansa ba tare da ya sami komai ba tunda in ko da talla aka bashi in ya je ya ci lokacin da aka sa shi aiki ko ya sayar ko bai sayar ba kaga za a biya shi za a biya shi saboda haka a san abin da aka gina aka yi in talla za a bashi sai a bashi sai a biya shi gwargwadon lokacin da wato aka ci masa ko ya sayar ko bai sayar ba abinda kuma aka samu na riba kuma yawa wannan na mai kaya ne shi kawai nasa wato shi ne abinda za a biya shi in ma faɗo kuma aka yi shi za a biya shi kamar da muka faɗa a baya sai da dai ya riga ya yi aiki in ya so hasara sai ta zama ta ɓangaren wanda ya bashi wannan tallar amma a ce da sunan ciniki ne to a aka yi wannan surar ba daidai ba ne walil mubta'i fi haza ujratun bi miqdari ma alaja min zalika dan irin wannan tsarin aka yi ciniki to shari'a ta bata shi a matsayin ciniki sai ya dawo ana kallon sa a matsayin aikin kwadago ne ko jinga saboda ka shi wanda ya saya sai ya zama an ba shi lada gwargwadon fama ko ɗawainiyar da ya shi ne dari ma'alat min zalika kai kawo da ya ta yi wajen tallata abin aka sayar ko ba a sayar ba ko aka faɗi ko aka ci riba duka to shi dai sai a duba ɗawainiyar da ya yi tunda da ba ba yarjejeniyar ƙwado aka ka ba ba za a ce a bashi abin da aka ce za a bashi ba da ba a ƙulla ba amma dai tunda harka ce da ana yin ta an san gwargwadon abin da za a kimanta irin aikinsa yadda ake biyan mutanen su irin nasa to sai a biya shi yawa to daga nan kuma ma kana fi tilka silati min nuqsani abinda aka samu a wannan kadarar na ainihin tawaya an fadi aure bin ko riba fa huwa lil ba'i wa alayhi yawa fa huwa lil ba'i na mai sayarwa ne in riba aka samu yawa ba abin da ya hada mai mai saye wato wanda ya tallata da wannan ribar komai yawanta ko ninki aka samu shi dai gwargwadon abin da ya zama ujurarsa wanda ko yanzu za a kulla yarjejeniyar abin nan ijara akan irin wannan ga abin da za a biya to iya shi ne haƙƙin sai a bashi sai mai ka asalin uwar kuɗi da ribar da ta ɗori komai nawa ne ko nawa ne ga mai kaya shi kenan wanda kaga inda ku ciniki ne sahihi kawai kudin kaya da aka yi ciniki a kai zai ɗauka ya mayar wa mai kaya riba kuma ta sace ko da ta fi ninki yawa ya ce wa alaihi kuma idan ragi kuma aka samu ku faduwa to kuma yana nan a kansa yawa shi ne ma'anar wani ya ce wa ma kana fi tilka sil'a abinda aka samu a wannan kadarar min nuqsani na faduwa shine rabuwa aure min ko riba shi ita ce karuwa fawa lil ba'i karuwar ta mai sayarwa asalin mai kayan kenan ko kuma faduwar alaihi tana kansa da ta kaga ce lahu nasa ne amfani kenan alaihi kuma a kansa ne wahala ko dawaniya ko asara ke wannan ma yakunu zalika idza fatati salatu wannan yana kasancewa haka a ce to yanzu a bar maganar ciniki biyan kaya a dawo ya zama kamar talla aka bashi wacin da dai ba daidai ba ne wannan kuma idan kayan ya kubce ke ya riga ya sayar ba a ce a je a warware cinikin ta sai ma ai wanda ya saya ma ya tafi da shi in an riga an saya shikenan ko ka ce ma kamar ma wace ne ya sayi dabbar har ma an yanka ta kaga ba ba magana dawa akwai abin da yake fawati da wani abubuwa da za a ce an riga an makara da a ce an dawo da shi to wannan idan kadarar ta riga ta kubce babu damar dawo da ita to shine za a bi wannan hanyar a biya shi gwargwadon wahalarsa kawai faduwa da riba da aka samu duka to sai zama na mai kaya ne kurin shi kenan a bar magana cewa a ciniki ne in ka sayar ka ci riba shi kenan baka ci ba ka kawo kayan shi kenan a tashi a dodar banza wannan bai inganta ba shine yace wa zalika idza fatat sil'atu wa bi'at wannan idan kayan ya kubce ba da damar a dawo da shi wa bi'at kuma an sai da shi fa in lam tafut amma idan kayan bai kubce ba ba a sai da shi ba bai akwai damar a dawo da shi fusikha al-bai'u bil amma to sai a bata cikin cinikin a tsakanin su sai dai in sun gyara sun cire wannan sharadin an ingantaccen ciniki to ba za a hana ba amma in har an ce a hakan za a yi wannan mu'amala to wannan bai halatta a kyale ta haka qala malikun imam malik ya ce fa amma an yabi rajulun min rajulin sil'atan amma wani mutum ya sayarwa wani mutum wata kadara ya buttu bai'aha wanda ya yanke cinikin an yi shi yanke ba irin wannan sharaɗi in an ci riba to shi kenan ciniki tabbata kaya ya zama naka sai ka kawo kuɗi da aka yi ciniki aka yi ka biya riba ta kace in kuma an fadi ka kawo kaya kurin ruwa kawo kaya ba ɗora maka asara amma dai ɓata lokaci da kai wannan kuma ya tafi a banza to kaga inda talla aka bayar ijara ce ta ai wannan ba zai zama haka ba to amma nan sai aka yi ciniki yanke ya sai ba wani sharadi in aka yi ciniki yanke ba wani sharaɗi to wannan haɗuwa da riba duka na wanda ya saya ne ba ruwan wanda ainihin ya sayar sai dai in ya yi ra'ayin kansa ya yafe wannan kuma wani abu ne ihsani ne game da malik zai faɗa ya ce sun mayan damul mushtari wato mutum ya sayo wa wani mutum kaya ciniki yanke shine ya buttu ya buttu ai ya kaɗa'u kenan ba tare da dai a ciki kaɗa an cinikin ba wani sharadi sun mai damar mushtari sannan sai mai sayan ya yi da nasan kai kulu lilba'i sai cewa mai sayarwa da anni ka rage min wani abu wai abal bayu sai shi mai sayarwa ya ce a'a magana in ce na rage maka kaza ba zan yi ba amma sai ce masa bi yawa ka je ka sayar yawa yi kokari ka sayar wala nuqsana alayka yawa in yaso in an samu faduwa na dauke ma yawa an samu faduwa na dauke ma tunda dai ciniki ya riga ya auka amince faduwa tana kansa in ba ya yafe masa ba dole ne shi zai nemo yadda zai biya wata ran Allah ta'ala ya bashi kamar ke al'adar kasuwanci kenan ko wata ran a fadi a a rasa wata rana kuma a samu kaɗan wata rana kuma a samu da yawa gurgurdan da Allah ya nufa to amma anan sai ce masa to tunda ka nemi wannan in ce na rage maka kaza tun ba mu ga yadda Allah ya yi ba to ba zan yi ba amma ka je ka gwada sayarwa kaga ana yiwa abin da aka fi da tsammanin za a samu riba ko zai ma sai akan kari Allah kuma ya juya lamarin da ikonsa sai a sai da shi har ma a samu amfanin da ba a yi tsammani ba to kaga gaggawar cewa ya rage din to yana iya cewa baya so haka ya ce ka je dai ka yi ƙoƙarin sayar alaba da sa'a to amma an samu akasi to wannan na ɗauke maka to ya ce fahaza la ba asabi wani babu laifi in aka yi haka da na wule sami na almukhadara tun baya cikin kasada wa inna ma huwa shay'un wa za a hudu wani abu ne da ya rage masa wa laysa ala zalika aqada bai ahum kuma ba wai a bisa wannan sharadin ba dama suka kulla cinikin nasu sauki ne kawai da ya yi masa kamar da irin abin da ake yi cewa ne iƙala mutum bayan ya sayi abu ko bayan ya sayar da shi kuma ya nadama ya ce shi da ya san wata dama ko kuma wani abu zai iya tasowa da bai yi wannan ciniki ba kaga tun da ciniki ya riga ya kullu ba zancen dole amma zai iya neman alfarma cewa wani abin da na sayan maka kai haƙuri ka taimaka min ka dawo min da shi in dawo maka da kuɗinka ko kuma abin da na saya wani ka yi haƙuri in kawo maka kayan ka mai man kuɗin na samu mafita kowane ana so ana yi ba dole ba ne tunda ciniki ya auku ba aibi aka samu ba ba wani laifi ba kawai shi ɗin ne dai wani abu ya dama darura ce ta saye sayar ko ya saya to kuma ya samu mafita ya samu warwarewar damuwarsa don ya nemi wannan alfarma aka yi masa wannan an kyautata akwai lada musamman a kansa har ma malamai sun ce in ma ya nemi cewa to sai an masa wani abu na ihsani sannan ya yarda babu laifi ba laifi ba ne duk da dai ba a so mutum a ce ya ƙi taimakawa amma dai zai zama ainihin wani sabon ciniki ne misali to wannan ma shine kamar haka wa zalika allazi alaihi al'amru indana to wannan shine abin da lamari yake a kansa a wurin to wannan yan misalai da ya ta kawowa na abin da za a iya kiransa kasada ko rashin tabbas a cikin sha'anin ciniki ko mu'amala ta wato kwadago ko abin da ya shafi haya duk da bai ambace su ba ana amma dai fuqaha suna ambace su sukan ambace su a guri guda albayo wa ma shakalar bayo duka ba a gina su akan rashin tabbas da abin da ya zama tayu ka amfana ko kada ka amfana duka ba a yarda da shi ba shi yasa malamai a wannan zamani suka haramta kuma suka hana abin da ake kira irin wato at-tamin inshora da ake yi kai ta jefa kuɗi kai ta abin kai ta bada kuɗi wanda baka da tabbas din zaka amfana da sakamakon wannan ko ba haka ba kuma in zaka amfana baka san gwargwadon nawa zaka amfana ba ko ba haka ba eh wani abu ne wanda tayo har ƙarshe ba za ka mora ba ko kuma za ka mora ya zama bai kai abin da ka ba abu ne dai wanda ke akwai kasada a cikinsa wanda wasu za su more dukiyar wa'ansu ta wayo ko ta dabara to duka shari'a sai ta hana irin wannan haka nan kamar da muka yi ishara mu'amaloli da yawa wa'anda turawa da yan barandan suka fito da su suke amfani da dabaru na cinye dukiyoyin mutane da sura ta caca amma ba wai sunan caca din ba kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan zamani ya zo ƙarshe duniya ta zo ƙarshe za a sha giya ba da sunanta ba kuma za a ci riba ko a ci a yi tata ba da sunayensu ba dukkanin soshi suna nuna haka a shiradu sa'a duk an faɗi ire-iren wannan kuma gashi hadis wala da abin yana da faɗi da Allah ya datar da mu akwai sauran lokacin yau to sai matsala ta gaba almula masatu wal munabaza matsala ta 35 wani abu ne na al'ada wanda shi ma ɗin yana da alaƙa da wannan kasada da rashin tabbas wai cinikin tufa za a yi ko cinikin dabba amma ba za a duba a lura a tantance kyau na abin da za a saya ɗin ba yawa shi ne masa cinikin tabawa kawai a shafa cikin dare ko cikin duhu sai mutum ya taba kawai amma ba zai gani ba ko kuma yana nan dunkule a naɗe ba tare da an warware shi an gan shi an ga hakikarsa ba wal munabada da jefa wa juna kana rike da wani abu shi ma yana rike da wani abu ta ce in ka yadda in jefo maka abin da ke hannuna ko in jefa maka abin da ke hannuna a ainihin cikin kayanka kai ma ka jefo min abin da ke hannunka ai wannan ba tare da an tabbatar menene wannan ko da ana ganin sa haka zahiri amma ba a ga an tantance shi kamar turmin wani tufa wata tufa haka da ba a haka je mai girman wannan ba ko nagarta da sauransu wanda akwai kasada a ciki to shi ma yana da alaka da wato gharar ɗin shi ɗin ne ma dai illar حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن ابي الزناد عن الاعرج Malik ya samo daga Muhammad ɗan Yahaya ɗan Habban, hakanan kuma daga wani tabi'in Abu Zinad yawa daga Araj. Allah bin Urmus an Abi Hurairata daga Abu Huraira. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha anil mulamasati wal munabaza. Cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana al'adar da suke yi ta kawai musaya ko ciniki daga shafawa ba tare da an duba ba. wal manabaza ko kuma jefa wa juna ba tare da an tantance ba al'ada ce da suke yin ta kamar a cinikin dabbobi eh habalul habalati da aka faɗa a baya ko eh a bada raƙumi tsohon raƙumi wai akan za a karɓi jikan wannan taguwar ko ba haka aka fassara da irin wannan almuguwar al'ada ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan hadisi ne wanda yake mutafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi a zahiri yake cewa dai da wancan da wannan duka za a wato za a yi kiyasin kowace irin mas'ala wacce kasada take da yawa a cikinta ta mu'amala a ce shari'a ta hana tunda abinda ake gudu dai kada wani ya yi dabara ya cutar da wani ya ci dukiyar wani ko kuma wani ya ba da dama wani kawai ba bisa haƙi ba ya cinye masa dukiya ku tuna yadda aka ba da labari ina tsammanin kuma wasu abubuwan gaskiya ne a 'yan shekarun nan yadda aka yi ta faɗa in banda wato abu in ya zo wato iska ta ko guguwa ta masifa za a yi ka ko fitina ko jahilci wa a ce wai za ka ba da kuɗi 'yan kaɗan a baka masu yawa to kai din aidi yadda kake son kuɗin ma ba kai kai su son kuɗin ba ko ba haka bane ba yahude yanzu ko ba nazari kana musulmi da dan imani ko ba mai karfi bane ai dama dama dai kai din la'alla amma ba yahude wanda dama shi duniyar kawai ke bauta kai tsammanin wai zaka ba wai in ka ba da dubu goma zaka samu dubu hamsin ko ɗari jimin irin wannan da wasu suka sai da motocin hawa ko gidaje ko haka aka yi ta cewa suna shiga wasu harkoki da suke tsammanin za su yi abu to kuma da wayo ne an ba wasu 'yan tsiraru in aka ci mutane misali miliyan ɗari misali na mutane irin wannan aka karɓa to aka ba da miliyan goma ga waɗansu kaga miliyan casa'in kaga an cinye na mutane ina tsammani kamar haka ne ko to kaga saboda to amma mutum kawai saboda ai wani ya samu sai ce ai wani ya samu ya dace to kai baka san zaka dace ba ko zaka dace ma cinye zaka yi ko cinye ka za a yi don wasu cinye su ma aka yi ba cin wani abu a gaba daya kaga mutum ya yi ya asara to shine musulunci ya hana wani kala maliku wal mulamasatu abinda ake nufi da mulamasa an yalmisar rajulu sauba mutum ya taba tufa kawai wala yanshurhu ba zai baza ta ba ba zai bude ta ba yawa taɓawa ka wala ta bayyana ma fi ko ba zai yi ƙoƙarin gane abin da ke cikinta ba ko tare da ita ba na ingancin saƙa ko launi ko yawa yawa da dai sauransu aw yafta a hulailan ko ya saya ma da daddare musamman da ana da ƙarancin fitilu ba tautila irin wannan ba babu haske sosai da rana ya kamata a yi cinikin tufar yawa a ganta sosai a ga yadda launinta yake kada a yi zaɓen tumin dare kamar da ake cewa wala yalamu ma fi bai san abin da ke tattare da wannan tufar ba to wannan shi yasa aka hana ai kaga akwai kasada to in gari ya waye ko kuma in rufe ido ake yi a ce rufe ido za a yi a taba kawai abin da zuciyarka ta baka ka gamsuwarka shikenan ko kuma a duhu kaga duhu dai ta ba haske ba za ka iya gani ba to ta yi in ka in gari ya waye ko kuma ka bude idonka ko kuma idan aka baza ta aka buɗe su suka ci da ka sani ma kai da baka sai wannan ba ko da baka zaɓi wannan ba kuma ka riga ka sa kanka ciki ka ce ka saya a zo ana ta rikici wani in ya ga abin ya masa zafi asarar ta isa ta yi yawa zai ce bai wallahi ba zai yadda ba ko sama da ƙasa za ta haɗu sai a fara rigima kamar da ake samu a gidajen tata a da a yi ta dukan juna ana ta shurar juna har a yi kashe-kashe abin ya ɓaci wani ya ga ai masa ba yi da komai ya rasa yadda zai yi bai da ko na shan kwaya ko giya da sauransu sai ga to rayuwarsa gaba ɗaya ta shiga kakani ta yi ko bai san yaushe zai fanshi a jikin wani ba da ta shi gaskiya bai yarda ba waga irin wannan hayaniyar ita ce musulunci baya so wal munabazatu abinda ake kira munabaza an yanzu zarrajul ila rajul sawbahu mutum ya jefa wani tufarsa wayan bizal akharu ilayhi sabu wani ma ya jefo masa tasa amma ba wai sai tufa kadai ba kuma kuma me aka yi hakan a kansa ala gairi ta'ammulin ba tare da kulawa ba ta'ammul shine a duba abu a lura da yanda yake sosai a fahimce shi minhuma tsakanin su kowa bai duba na dan uwansa ba ai duk abin da zaka musanya da dan uwanka ko ku yi ciniki ai dole ya kamata dole ne ma ka gan shi ka san shi ka gamsu da yadda yake in ma aibi ne da shi dai to ka sani yawa kuma ko sai maka aka yi aka ce maka in ma abin da aka yarda ne a sifanta ko kuma abin da kake gani amma akwai aibin da ba za a iya gani ba amma shi ya sani ka gano daga baya cewa ya sani ya boye maka kana da maka yi korafi to dan me za a yi cinikin ba a rika an duba ba gaba daya a gina kawai kan cewa a yi shi haka nan wai kulu kullu wa da minhuma kowane a cikin su sai ya ce haza bi haza wannan madadin wannan to wannan ba a yadda ba fa haza allazi nuhiya anhu min al mulamasati wal munabasa wannan shine abin da aka hana yin sa na shafa cinikin shafawa ko kuma jefawa juna kun ga ai kasadar dai ita ce yawa rashin tabbas din yiwuwar wani ya cinye haƙƙin wani da yawa ko kaɗan yawa shi yasa aka hana dukkan wata mu'amala da ta zama irin wannan shari'a ba ta yarda da ita ba qala malikun fi sajil mudaraki fi jarabi malik ya faɗa game da hirami wanda aka nade shi fi jarabihi a cikin jakarsa abin nan saj yawa akwai abin da ke kira ɗailasan waɗansu irin ‘yan ƙananan rauna ne ko kuma kamar herani da suke sakawa a kan huluna suna naɗawa su ake kira saj ko kuma ɗailasa to malik ya faɗa game da wannan wanda yake naɗe a cikin jakarsa kama akwai ‘yar jaka da ake saka shi ko leda misali a yanzu awi saubil kubɗi ko kuma tufa baƙiɓɗiya waɗanda ake kawa daga misra misba ce zuwa ga ƙibɗawa wasu kiristoci kenan da suka samu asali tun daga zamanin su fir'auna ko kafin su al-mudarraj fi dayhi wanda yake nade a cikin nadin sa nade a nadin sa wato yana nade ba a ware an gani ba tufar kaga an ba a ware an gani ba yanayin irin dinkin girmanta da sauransu duka ba za a fahimta ba innahu la yajuzu bai'uhuma to cinikin su bai inganta ba yana cikin abin da yana cikin yar jakasa shi wannan hiramin ko rawanin yawa ko kuma ita rigar ko tufa kowace iri ce tana cikin abin da take kunshi a ciki ko kuma tana daina dai ba a ware an ga girmanta ba hatta yun shara har sai an buɗa su ne an ware su na shiru din shine ware abu a baza shi wayun zara ila ma fi ajwafihima a duba abin da ke cikin haƙiƙa su cikin su a duba abin da ke cikin su kuzalika annabai ahuma min bai'in garar dalili kuwa cinikinsu a haka yana cikin cinikin kasada yawa an dai cinikinsu a hakan suna ɗaure suna naɗe ba tare da an ware ba tana yi mutum tsammani yadda ya gani tana da tsawo za ta ishe shi sai kuma ta gaza yawa ko kuma ya ɗauka tana da gajarta kamar da ke bukata sai samu ta yi girman da ta fi ƙarfinsa ko dai wani da abu daga abubuwan za su sa bai gamsu ba wa huwa min al-mulamasa to shi ma yana da dangantaka da mulamasa ai wala masa ma tabawa rashin tabbas din ne shi ma wannan haka din ne qala malikun ma malik yace wa bai'ul adali ala al barnamij mukhalif li bai'is saji fi jirabi wa sawbi fi dayn wato amma cinikin diloli a bisa rubutun da ake yi yawa al'ada jam'i ne na idil yawa idil din shine dila yawa adila da muka sani dai wanda za a shirya misali zannuwa da yawa ko riguna da yawa sassa da yawa sai a ce barnabiki shine rubutu a ce wannan ko tufa kaza ne ko yadi kaza ne misali yawa ko kaman katon katon din kaya a ce wannan katon din akwai abu kaza sachet kaza na abu kaza a bayyana adadi wani har nauyi ma ana bayyana to sai da diloli a bisa rubutun adadin da ke ciki ko sifa shine barnamij din to wannan ya saba da wannan abu da aka hana na a sai da wata tufa ko wani hirami ko abin da kama da haka a kunshe ba a ware shi ba dan shi sai da kayan adila wannan ya halatta in an yi rubutun adadin to saboda me in aka samu sabanin adadin ana iya mayar da shi yawa ana iya ko kuma aka samu saɓanin abin da aka saba gani a wannan dila ɗin yawa malamai sun faɗa suka ce cinikin dila da sauransu an saba da shi tun tuntuni mutane sun saba da wannan mu'amaloli kuma wanda suka san harkar sun san abin da yake shine gaske a irin shirin dila ta kowane irin abu kuma rubutun da ake yana ainihin fahimtar da mutum hakikar abin da yake ciki dan saban da ake samu amma an samu to an saba ni mu'amala a haka ba tare da an damu ba to sai dai an samu sabani bayyananne da kowa zai yadda su ma san kasuwar an take gudana kuma idan aka ce dukkanin wata dila sai an ware an baje ta an yi daidai nan ma kuma akwai ɗawaniya kama a ce sai an farke wato kayan katon a gani gwanagwanai ko misali ƙwayoyin abubuwa kaga duka da wahala saboda haka rubutun da aka ya wadatar a madadin duba abin cike da bai to wannan shi babu laifi akan wannan amma dai wani abu guda ɗaya da babu wahalar wani shi kuma a saba cinikinsa haka nan ba sai an duba an gan shi kamar tufa ɗin to wannan kamar takalmi haka misali sai a buɗe a ga ya yake yawa har ka saye shi sai ka saye shi kaje ya ma yawa da kwalako ko ya ya ma kunci kaga wannan kasa da ba zai yiwu ba dole sai an ga ya yake yace yace mukhalifu li bai'i saji fi jirabi ya sabawa sai da rawani a cikin a cikin jakarsa wa saubi fi ɗayihi ko kuma tufa a naɗinta kuma a shi ba zalika da abin da ya kama da haka faraka bai na zalika al'amuru al'amuru bi al'amarin da aka saba aiki da shi a mu'amalar mutane ta yau da al'adar yau da kullum har ya zama orfi yawa na cewa ana cinikin diloli a haka kamar a ce misali dilar gwanjo tunda haka al'adar take ita ma misali ana sayan abin yawa haka aka saba ba tare da duk da su ba a rubutun ko yawa babu rubutun amma dai shine abin da yake nufi anan al'amrul ma'mul bi kuma rifatu zalika fi sudurin nasi da ga sanin haka a kira zan mutane masu harka san san yanda abin yake galibi suna gesan suna kwatantawa suna hasashe wa ma mada min amalil madini da abin da ya shuɗe na aikin waɗanda suka shuɗe yawa fihi a kansa wa annahu lam yazal min buyu'in nasil ja'izati kuma wannan bai gushe ba yana daga cikin cinikayyar mutane da suke ingantawa a tsakaninsu wa tijaratin lati bainahum da kuma kasuwancin da ke tsakaninsu allati la yarawna biha basan wanda ba sa ganin laifi akai to kasancewar babi na mu'amala kuma yarda da gamsuwa tsakanin mutane ya gudana akai yawa saboda hakan shi yafi wa kowa sauki yawa saɓanin haka zai zama mashakka ga kowa wannan shi yasa sai abin ya bambanta da a ce wani pieces haka za a saya wanda yake za a iya samun kasada a ciki li'anna bayal adali alal barnamiji ala gaidi nashirin domin sai da diloli a bisa rubutun adadi ko sifar abin da ke ciki ba tare da an buɗe su an baza ba la yuradu bihin garar ba wai don kasada ake nufin wannan ba a'a dan saboda samun sauki ne yawwa samun sauƙi ne yanzu irin dilolin kaya da ake kawo a misali irin kwari da makamantansu aka ce kowanne sai an zo an ware shi daga zai zama wahala wale sai shi bihul mulamasa ta bai kama da cinikin kasada na mulamasa ba saboda haka aka ce wannan daban wancan daban shi wannan ya halatta sai mu tsaya a nan insha Allah Allah ya